مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه ثانيا أن يسبح المسلم قول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم ثالثا الصلاة الصلاة من الأشياء التي تتأكد بها المغفرة فهي من أجل العبادات مليئة بالاستغفار منذ الاستعداد لها بالخروج من الخلاء بقول غفرانك وعند دخول المسجد بقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفي دعاء الاستفتاح بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أخرجه البخاري ومسلم وفي الركوع بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي السجود كذلك كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده فذكرت الدعاء أخرجه البخاري ومسلم وكذلك بين السجدتين قول رب اغفر لي رب اغفر لي وكذلك في التشهد قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وهذا الدعاء أيها الأحبة المتضمن لطلب المغفرة في التشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وذلك لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي وكذلك أيها الأحبة بعد السلام بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وعند الخروج من المسجد بقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلي فلك أن تدرك أيها المسلم فلك أن تدرك أيها المسلم عظيم قدر الاستغفار حيث يتكثر في الصلاة حيث يتكثر في الصلاة من أولها إلى آخرها الرابع والخامس والسادس الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم السابع والثامن والتاسع الذي هو الأخير إسباغ الوضوء والخطايا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan بمغوشي بمنا تاردا hadisin shaddad ɗan aus Allah maɗaukakin sarki yarda da shi wanda ya kunshi taska cikin taskoki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda suke ɗauke da addu'o'i wanda idan musulmi ya kiyaye waɗannan addu'o'i ya lazumce su to ba shi da matsala da damuwa a rayuwar duniya kuma zai rabautu ranar gobe kiyama wannan hadisi ‘yan uwa kamar yadda muka yi bayani a hudubobin da suka gabata a baya hadisi ne mai girman gaske addu'ar da hadisin ya kunsa kowane musulmi yana da bukatuwa zuwa gare ta shi ya sa ya zama wajibi ga kowane musulmi ya rike wannan addu'ar saboda abubuwan da addu'ar ta tattaro waɗanda suke da amfani da kuma alkairi da kariya wa bawa a rayuwarsa ta duniya da gobe kiyama gaba ɗaya. Yadda muke yawan maimaita hadisi, muna fatan gabaninmu kammala bayani kan hadisin galibi an rike addu'ar. Tunda duk ranar da muka zo gabaninmu ɗora daga inda muka tsaya muna karanto hadisi ɗin. To yawan karanta shi da yawan sauraron shi akan wannan mimbari zai taimaka ko da duka ba a riƙe ba galibin mahalarta masallaci ɗin su iya riƙe wannan addu'ar kuma suna yin ta ta yadda za su ga amfaninta a rayuwarsu ta duniya gabanin su zo su ga amfaninta a rayuwarsu ta lahira Allah ya datar da mu. wannan hadisi ‘yan uwa kamar yadda kuka sani mun yi bayani a baya cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa shaddad bin aus wannan addu'ar wanda addu'ar tana da gaba-gaba kusan sama da goma a kudubobi da suka gabata na baya mun duba daga kan gaba ta farko har zuwa gaba ta biyar kenan gabar da za mu tashi a kanta a wannan kudu ba tamu ta yau ita ce gaba ta shida cikin gabobin addu'a din gabanin ƙora daga inda muka tsaya bari mu sake karanta lafazin addu'ar wanda da haka ne za ka ga da yawa an rike annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda bayani ya gabata ya ce wa sahabinsa shaddad bin aus idan ka ga mutane suna ta faɗi tashin neman abin duniya suna kokawar samun abin duniya da tara shi to kai yi kokari ka taskace wa kanka waɗannan kalmomi to shine annabi ya karanto masa wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب wannan ita ce taskar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyawa Shaddad ibn Aus ya sanar da Shaddad ibn Aus idan ya ga mutane na ta faɗi tashin neman abin duniya da tara shi, to shi ya tara wa kansa waɗannan kalmomi sun fi masa alkairi akan abin duniya. Waɗannan kalmomi mun fassara wani sashe nasu. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr bayani kan wannan gaba ya gabata. Wal azimata ala rushd shi ma bayani akan sa ya gabata. Wa as'aluka mujibati rahmatik shi ma bayani a kansa ya gabata wa azaima maghfirati to wannan gabar akan ta zamu tashi a wannan hudubar tamu wannan ita ce gaba ta shida cikin gabobin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan sahabi mai falala cewa daga cikin abubuwan da zai taskace wa kansa ya roki ubangiji wannan addu'ar ita ce wa azaima maghfirati menene ma'anar faɗin annabi sallallahu Alaihi wasallama wa aza'ima magfirat. Ma'anar wannan addu'a shi ne, Ya Ubangiji, ka datar da ni wajen aikata duk wani aiki wanda da wannan aiki zan samu gafararka, wanda da wannan aiki zan dace da gafararka. Aza'ima magfiratik abubuwan da za su ƙarfafa samun gafararka. abubuwan da da su ne zan samu gafararka shi ne a za'ima mafirati kenan ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya maka taufiki ya maka dace wajen aikata duk wani abin da in ka aikata shi za ka samu gafarar Ubangiji. Kaga wannan taska ce mai girma, saboda duk wanda ya samu gafarar Ubangiji ba shi ba azaba ta kabari, ba shi ba azaba ta wutar jahannama. sannan kuma duk wanda ya dace da gafarar Ubangiji zai daddadar rayuwa a wannan duniya. Shi yasa ‘yan uwa idan Allah ya ɗauki ran bawa, bawa musulmi, za ka ji abin da aka fi yawan maimaitawa Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe shi. Abubuwa guda biyu, Allah ya gafarta masa ma'ana ya masa afuwa bisa ga kurakuransa da zunubansa, sa'an kuma Allah ya rahamshe shi ma'ana Allah ya lullube shi da rahamarsa kenan bawa ba abin da yafi bukatuwa zuwa gare shi bayan komawarsa ga ubangiji sama da gafarar ubangiji subhanahu wataala to cikin wannan addu'a annabi ya karantar da shaddad dan aus ya roki Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya datar da shi wajen aikata duk wani abin da in ya aikata zai samu gafarar Ubangiji subhanahu wata'ala Ubangiji zai goge masa zunubansa to abubuwan da bawa idan ya aikata Ubangiji zai goge masa zunubansa suna da yawa daga ciki fadin subhanallahi wa bihamdi a wuni sau ɗari duk ran da ka tashi kai sallah asuba ka faɗi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari to wannan za a goge maka zunubin kenan daga cikin sabubba na goge zunubi daga cikin dalilai da za su sa ubangiji ya goge wa bawa zunubansa da ya aikata da kuma yake aikatawa idan ya wayi gari ya faɗi subhanallahi wa bihamdi sau ɗari shi yasa malamai suka sanya shi daga cikin zikirin safe cewar a lokacin da bawa ya zo zikirinsa na safe ya yi subhanallahi sau ɗari wannan hadisi ne wanda aka samu daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki yadda da shi wanda Bukhari da Muslim suka fitta shi cikin sahihansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin 100 marra huttat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr duk wanda a wuni yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 to wannan an goge masa zunubansa ko da zunuban nan nasa sun kai yawan kumfan kogi ma'ana komin yawan zunubansa matukar ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari to za a goge masa zunubansa in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan daga cikin abubuwan da suke sa bawa ya dace da gafarar ubangiji a goge masa zunubansa shine bayan idar da sallah cikin sallolin farilla yayi subhanallahi sau 33 yayi alhamdulillahi sau 33 yayi Allahu akbar sau 33 waɗannan idan an tara su za su baka 99 to sai cikatan na ɗarin sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dan uwa ubangiji yana son ubangiji yana kaunar mu ubangiji yana nufin mu da rahama baya nufin mu da azaba zaka ga aiki ne wanda bai fi ka yi shi a cikin minti ɗaya ko sakanni ba, amma sai a ce da wannan aikin an goge maka zunubanka. Saboda me saboda tausayinmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi. An samu hadisi daga Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi wanda Imamu Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin, talatan wa talatin. duk wanda yayi tasbihi yace subhanallah subhanallah bayan kowace sallah sau 33 wa hamidallaha 33 sannan ya gode wa Allah yace alhamdulillah alhamdulillah shi ma sau 33 wa kabbara Allah 33 sannan kuma yayi kabbara yace Allahu akbar Allahu akbar shi ma sau 33 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatilka tis'atun wa tis'un waɗannan duka in an hada su talatin da uku talatin da uku talatin da uku za su baka casa'in da tara sannan waƙala tamamal mi'a sannan a ƙarshe ya ce cikatan na ɗari ɗin ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki nasa ne godiya ma tasa ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi akan komai mai iko ne duk wanda ya faɗi wannan bayan kowace sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ghufirat khataya an gafarta masa zanubansa gaba daya wa in kanat mithla zabadil bahr koda kuwa yawan wannan zanuban nasa sun kai yawan kumfan koki to wannan yana cikin abubuwan da da su ubangiji subhanahu wataala ke gogewa bawa zanubansa to a wancan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da shaddadu ɗan aus ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ya datar da shi wajen aikata duk wani abin da zai sa ya dace da gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na uku ‘yan uwa cikin abubuwan da bawa idan ya aikata su zai dace da gafarar Ubangiji ita kanta wannan sallar da muka zo, muke ƙoƙarin yinta a yanzu. Idan ka duba ta tun daga shirin shiganta, da kuma cikinta da ƙare ta duka ta ƙunshi gafara, neman gafara gudun Ubangiji. Wanda a cikin ibadu da bawa yake kakaf, babu ibadar da ta kai ta girma a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ibadar sallah. Shi ya sa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, wata ibada da muke bauta wa Allah maɗaukakin sarki da ita, an aiko masa mala'ika Jibrilu ya zo masa da ita, amma ita sallah saboda matsayinta a gurin Ubangiji, ɗaukar annabi sallallahu Alaihi sallama aka yi takanas aka je da shi ya karɓo ibadar sallah saboda matsayinta a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi yasa girman wannan ibada ya zamanto ibadar tana kewaye da neman gafarar Ubangiji. Wannan zai nuna mana girman neman gafarar Ubangiji, wanda in bayi sun lazumta sun kiyaye za su dace da ita kuma za su samu ɗaukaka gurin Allah maɗaukacin sarki saboda ibada wacce take mafi girma tana cike da neman gafara yanzu ‘yan uwa idan muka duba tun daga shirin shiga sallah a lokacin da bawa ya shiga banɗaki ya kama ruwa in ya fito me yake cewa yana cewa gufuranaka gafararka ya ubangiji nake fata da ita kaga wannan shirin shiga sallar ne ma ba a ma riga an shiga sallar ba amma kuma bawa a lokacin da yake shirin shiga sallah yana kokarin neman gafarar ubangiji saboda girman ibadar domin ya samu yayi ibadar yanda ubangiji yake so yadda da ita saboda me zunubi yana da mugunya yana da illa yana da hatsari ga bawa wajen aikata aikin alkhairi a duk lokacin da zunubin bawa ya dabaibaye shi to aikata aikin alkhairi a gare shi zai yi wahala zai zamanto yana jin kasala yana jin lalaci saboda zunubin da ke dabaibaye da shi zunubin da ke kewaye da shi wani ɗalibi cikin ɗaliban alhassanul basri Allah masa rahama yake kokawa alhassanul basri cewar shi sau tari da dama yakan kwanta da daddare bacci da zimmar zai tashi cikin dare ya yi tsayuwar dare har ma yakan tanadi ruwan da zai alwala da shi amma in lokacin tashin ya yi sai ya ji ya kasa ko da kuwa ba bacci yake ba ko a farke yake sai ya ji ya kasa tashi ya yi wannan sallar daren alhassanul basri Allah maɗaukakin sarki masa rahama amsar da ya bashi sai ya ce masa ƙayyadadka khatayaka ai abin da ke hana ka ka tashi ka yi wannan tsayuwar daren zunubanka ne su ne suka maka da baibayi su suka ɗaure ka su suka sa ka ji nauyi ka gagara tashi saboda haka nemi afuwar ubangiji idan kana so ka ji jikinka ba nauyi idan kana so lalaci da kasala su nisance ka ka samu damar yin ibada to nemi afuwa da gafarar Ubangiji ka nisanci aikinsa. To, a nan bawa zai shiga sallah, yana fatar ya yi sallar yadda Ubangiji yake so, yana fatar ya yi sallar Ubangiji ya karɓa, to dole sai ya shiga wannan ibadar bisa ga tsari da aka tanadan mata. Shiga kuma bisa ga tsari da aka tanadan mata ba zai yiwu ba matuƙar bawa yana tare da zunubansa, sai ya samu mai afuwa da gafara dangane da zunubansa. sannan idan bawa ya zo shiga masallaci nan ma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu muyi na shiga masallaci zamu ji tana kunshe da neman gafaran ubangiji duk dai dan bawa ya samu yayi wannan sallar a sura da fiska da ubangiji yake so bawa yayi ya dace ubangiji ya karbi wannan sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in an shiga masallaci a ce allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik ya Allah ka gafarta mun zunubaina wannan addu'a shiga masallaci ne mun ji bawa na roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa waftah li abwaaba rahmatik kuma ka bude mun kofofin rahamarka kaga nan an shigo tun ma gabanin a fara sallar bawa na roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa sannan idan bawa ya kabbara ya fara sallar gabanin ya shiga karatun suratul fatiha wacce rukuni ce cikin rukunan sallah addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yita na bude sallah zamu ji ta kunshi neman gafarar ubangiji subhanahu wataala allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib ya allah ka nisantar da tsakanina da zunubaina ma'ana ka goge mun su kamar yadda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma a gabas da yamma ai akwai rata to haka bawa yake so Allah ya sanya rata tsakaninsa da zunubansa ma'ana a kawar masa da zunubansa gaba daya su zamanto sun bar shi Allahumma naqqini min khataayaya Allah ka tsarkake ni daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyadu min ad-dams kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda ya yi baki kirin har ma baka iya ganewa shin wannan farin tufafi ne ko ba fari ba ne a yayin da aka sanya shi cikin ruwa aka wanke shi da omo ko sabulu sai ka ga ya fito kal yana haske to haka bawa yake so ubangiji ya wanke shi daga zunubansa saboda zai shiga ibada wacce take mai girma Allahumma ghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i wal thalji wal barad da ruwa da raba da kuma kankara To ‘yan uwa lokacinmu ba shi da yawa, bayani bai ƙare ba dangane da wannan gaba ta shida wa a za'ima magfiratin da abubuwan da za su ƙarfafe ni, za su tabbatar da ni wajen dacewa da gafarka magana a kai bai ƙare ba, yanayi na lokaci zai samu tsaya a wannan gabar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da kuma siffofinsa maɗaukaka. ya datar da mu da duk wani abu da in mun aikata za mu dace da gafararsa. Ya Allah ka kare mana wannan ƙasa tamu, ya Allah ka sanya aminci cikin wannan ƙasa tamu, duk wanda ke nufin wannan ƙasa tamu da sharri, ya Allah ka mayar masa da sharrinsa kansa. Ya Allah duk wanda ke nufin ƙasarmu Najeriya da sharri, ya Allah ka mayar masa da sharrinsa kansa ya Allah ka shagaltar da shi da matsalolinsa ya Allah ka shagaltar da shi da damuwoyinsa Allah kai mana katangan karfe da kafirai Allah kai mana katangan karfe da sharrin masharranta Allah kai mana katangan karfe da sharrin kafirai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله